wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai akwai tsokaci guda biyu na farko dangane da bayani da muka yi kan cewar malamai sun yi bayani cewa waɗannan idi guda biyu suna haɗe da rukunan musulunci guda hudu na farkon an yi dube gare su su karan kansu sallah ake yi na idi ita kuma sallah tana daga cikin rukunan musulunci bayan kalmar tauhidi ita ce ma za ta zo a mataki na biyu sannan na biyu ita sallar azumi ta haɗu da rukunin azumi da kuma rukunin zakka sai sallar layya ta haɗu da rukunin aikin hajji to kaga duka dai sallolin nan guda biyu na idi guda biyu suna tattare da rukunoni rukunai guda hudu to tsokacin shine ita sallar layya akwai rukuni na biyar din ma shine shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a yayin da aka zo yankan abun yanka wannan tabbas abun a jona ne to sallar idi na azumi fa ta yaya za a shigo masa da rukuni na na farko shahadata Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah na'am mene saumu ɗan shi ai rukuni ne ko mai cin gashin kansa yanzu an samu saumu ramadan an samu zakka ko tafi da kai kaga an samu rukuni biyu wannan suna haɗe da mai sallar azumi sai kuma aka samu rukuni na uku aikin hajji shi kuma yana haɗe da sallar layya to sai rukuni na hudu su karan kansu idin rukuni ne sallah da za a yi to yanzu rukuni na farko shahadata Allah ilaha illallah wannan Muhammadar Rasulullah ta ina ne suka haɗu da wayannan idi guda biyu ƙarai mun samu amsa guda kenan magana ƙari in rukunin farko bai samu ba su da fa'ida ba su da amfani kenan shi dai rukunin farko dole kana tare da shi duk inda za ka je in an rasa shi ma kawai ibadar taka aikin kawai kake wa kadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu aba an mansura kafirai duk wani aiki da za su yi na da'a su ciyar su yi sadaka su yi azumi su yi umarni da keke Allah ce mun mai da aikin nasu kura a bashe kya me yasa an rasa shahadata Allah ilaha kenan waɗannan ayyukan duka da za a yi in ba a samu ma rukunin farkon ba duk aikin banza ne to barakallahu fikum sai tsokaci na biyu ai mun karanta cikin hadisin cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kudu ba ɗaya yake kuma yana yin ta ne gabanin sallah to tsokacin da aka mana shine yanzu kamar kudu ba biyu ake yi haka ne me za ku ce eh haka ne kudu ba biyu ake to ta yaya ake kudu ba biyu ba ɗaya ku ake ba biyun ake fassarawan kenan shi ma kudu ba ce ok kana nufin bayan an idar da bayan an idar da sallar idin kudu ba biyu ake kudu ba biyu ake ko ɗaya ok yana ya zauna ya tashi ya ci gaba haka ake don haka ake ya saba wa sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba biyu ake eh to tabbas wannan ya saba wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ku duba da yake na dauka da da fassarar ne aka hada zama biyu oke banda fassara oh ai wato bayan an idar da idin kudu ba biyu liman yake wannan ya saba wa sunnar banza Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga yana da kyau a an karar da limamanmu masu jan mu'idi kenan ta yiwu an ya dan abin nan ne ko ya dan kwanta ne watakila ya kwanta musu zai yi wa alaikumussalam na suke zama su ji kudubar ba akan za a watsi tabi'i ne marwan bin al-hakam na'am akwai akwai zai a watsi kawai to shi kuma saboda a ji kudubar sai canja mata lokaci maimakon bayan idi sai yake yin ta gabanin idi to amma sahabbai kuma ba su dauki wannan din ya zama dalili da zai sa a canja batun daga yanda annabi ya yi gashi yanda abubakar da umar suka yi to bai kamata kai a yau ka zo ka canja ba to sai suke masa martani da wannan bayani zai rage mutum ai zama ka ji kudu ban ma yana da nasa ladar ba mutum ya tashi ya yi idi ya tafi to ya rasa ladan sauraron kudu ba sannan kuma a lokacin da kake zaune kake sauraron wannan kudubar mala'iku suna jinjina maka suna suna nema maka gafara gurin ubangiji suna suna suna nema maka gafara gurin ubangiji kuma suna yabo da jinjina gare ka suna cewa Allahumma salli alaihi Allahumma ghafir lahu mala'iku suna maka wannan addu'a shi kuma wanda ya tafi ya tafi nasa ya yanke ko minti talatin kai kana sauraron kudu ba wannan minti talatin din mala'iku suna suna maka addu'a Allahumma salli alaihi ya Allah ka masa salati menene salatin Allah wa bawa yabo da jinjina ya Allah ka jinjina ma wannan bawa Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa wanda ya tashi ya tafi kuma ya asara kaga ba karamin asara bace mutum ya tashi ya tafi ana kudu ba na ranar idi na haka eh na eh eh Eh, na bayanin da yake shine wannan addu'ar da mala'iku suke yi wa bawa a lokacin da aka idar da sallar idi ya zauna a gurin da ya idar da sallar idi yana sauraron kudu ba ya tabbata cewa ba iya sallar idin ba kowace sallah in ka idar ka zauna a gun da ka idar mala'iku za su yi ta maka wannan addu'ar to kuma inda mutum zai tashi wani abu ya tada shi bayan ya idar da sallah da minti goma ya je ya yi wannan abun bai daɗe ba ya dawo ya zauna shin addu'ar za ta ci gaba ko za ta yanke addu'ar za ta yanke matukar bai tashi daga gurin ba yana tashi ai su ma waɗancan da suka tashi suka daina jin kudubar abin da ya sa addu'ar ta yanke ke ko kana cikin masallaci in dai ka canja guri to addu'ar ta yanke ka dimanci gun da kai sallah to nan ne addu'ar za ta ɗau lokaci ana yi wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ƙara wa malam lafiya da imani ya kuma karɓi ayyuka ayyukan malam tare da namu amin tambaya ta ga su kamar haka muna fuskantar christmas muna fuskantar kirsimeti ya halarta wa musulmai su ci wani abu daga abin da kirista ya ba su ya halatta banda abin da suka yanka sun baka minti sun baka biskit sun baka kayan soye-soye irin na fulawa ya halatta ka ci amma su baka naman da suka yanka wannan haramun ne ka ci shine ma uhilla li gairillah saboda shi abin da suka yanka na abun yanka sun yanka ne don wani Allah to saboda haka haramun ne cin irin wannan nama amma banda nama za su baka abinci za ka ci ya halatta saboda sahabbai suna ci sai da na aliyu an kawo masa kayan marmari ya tambaya wannan ba aka ce na idin maharajan ne mutane masu majusawa sai ce to gobe masu yi ya ci abunsa ma'ana gobe masu yi a kawo masa zai ci kayansa to an tambayi ummuna aisha ta ce ya halatta karbi kayanka ka ci ba laifi in dai ba dabbar da suka yanka don wannan ranar ba ne a wana bambanta ya siyo nama aka a a mahauta ita ai ba dan wannan rana aka yanka ta an yanka musulmi su siya su yi abinci da ma wanda ba musulmi ba ta wannan ya bambanta sai dai kai da zai kawo maka nama baka da tabbacin shin yankawa ya ko a kasuwa to ka kaurace masa shi saboda baka da tabbaci na bai halatta ba don mai kai ɗin ka yanka masa don niyyarsa ka yanka masa ko don niyyar ka ce kayan don niyyar ka ce ba za ka yanka ta ba bai halatta ba ko kai ka yanka masa eh to amma in malami ne yanka musulmi don me aka yanka ta shine ma uhilla li ghairillah hurrimat alaykumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah an haramta a gani now okay wannan tambayar tana cewa wasu kiristoci sukan bayar da kuɗi a ofis lokacin kirismeti wa 'yan ofis ɗinsu amma yana bayarwa lokacin sallar azumi da layyama ma'ana kirista ne zai bayar lokacin kirismeti kuma ya bayar lokacin sallar azumi da layya kenan me ya halaccin karɓan wannan kuɗin ina fahimci tambayar ya halatta ka karɓa ka ce abin marmari ma balle kuɗi karɓi abinka ka sa aljihu ka je ka yi sha'aninka wa alaikum salam na na eh bai halatta ba dukkan ma'uhilla li gairillah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ba a yanka ma wani Allah wannan kaza kuma an yi ne ma wani Allah ko da kai ka yanka ma wani Allah innamal amalu bin niyat mecece niyyar mai kazar mecece niyyar mai akuyar ko da kai ka yanka dai ba ma Allah aka yanka na na ka fahimta ba wa Allah aka yanka sawa'un kaza a tattabara a saboda annabi Allah ya ce masa wa nusuki qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi duka wa Allah nake ba na yanka ma wani Allah na'am haramun ne ta za ka musu murna da bautan wani ubangiji kamar mutum ne yana shan giya ka zo ka ce masa ina maka murna ina maka murna da shan giya eh mutum ne ya je ya yi sata sai ka ce kana masa murna da sata kaga sata kama da sauki akan bautan wani Allah ta za ka yi wa mutum murna da shirka ya haramun ne musu murna hafi kirismas haramun yanzu yana cewa Allah Allah uku kai kuma kana masa murna saboda ya ce Allah uku ya ce annabi isa dan Allah kuma kana masa murna saboda ya ce aga babban laifi ne wannan har ma ibnul qayyim ya ce kai murna wa mashayin giya dan ya sha giya ka yi murna wa mazinaci don ya yi zina ya fi sauƙi a kan ka yi murna ma wanda yake haɗa Allah maɗaukacin sarki ko ke cewa Allah uku yana murna da wannan ranar wancan ka masa murna saboda shi wancan kabira ce min ka ba'iru dunu wannan kuma shirka ce wanda mutum zai dawwama a wuta a sababinta to yanzu ka yi murna wa mashayin giya ya fi sauƙi akan ka yi murna ma mai cewa annabi isa ɗan allah kuma yana murna da wannan rana saboda wannan kafurci ne wannan kuma zunubi shi wannan zunubi in allah ga dama zai iya gafarta masa wancan kuma allah ba taɓa gafarta wa abocinsa inna allaha la gafiru ayyu shiraka bihi wannan shirka ne wai gafiru ma duna zalika liman yasha wancan bai kai shirka ba shan giya bai kai shirka ba zina ba ta kai shirka ba to yanzu kana ga musulmi zai je samu mazinace ce ina muka murna da zinan nan da kake ba zai ba to ta za a yi wanda yake cewa Allah uku ya ce isa allah maryamu allah allah allah annabi isa dan allah ka je kan wasa murna da raya wannan wuni shi ne magana ibn al-qayyim haramun ne musu murna da wannan wuni na na na Mm.
shi ne foundation a yin gaba ne bayan san Allah ko ne a'a na ce cewa suna murna ne an aifa wa ubangiji da a wannan ranar wanda ya zo da shi shi ne ke shi addinin gaba ɗaya ka sai gida shi ba ta Allah ko ne a'a cewa yanzu an aifa wa ubangiji da nasa da kansa yadda za a zo a maka murna cewa ka aihu to za ka yi a malam dai magana ai ina so abin da ya yi a ga aihu ya shiga cikin na kenan na farko kenan na biyu kuma wancan ayar da ma ba su fahimta ba wa ma ahilla bihi li ghayri llahi na bakara ma'anarta daban da wa ma ahilla li ghayri llahi bihi na ma'ida wannan ya yana magana akan abin yanka wannan kuma yana magana akan niyya ne
Na'am, asali wunin ma sun gina shi ne akan haka. Murran haifawa Ubangiji da. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Kuma haka kazo kana masa murna. Kaga babu wani batun murna ma wannan tunda ginshikin wuni shine ana murna an haifawa an haifa wa ubangiji ɗa to saboda haka ba bai halatta ba a yi musu murna da wannan wuni ɗin babban laifi ne yi musu murna da da wannan wuni wallahu ta'ala a'alam abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi ubangiji ya karɓa mana ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya Allah ka datar da mu da datarwarka masu bukatu na alkhairi a cikinmu ubangiji ka biya musu bukatunsu waɗanda suke da damuwoyi ubangiji ka yaye musu masu fama da jinya ubangiji ka ba su sauƙi Allah ka amintar da mu cikin wannan ƙasa tamu ka wanzar da aminci a cikin wannan ƙasa tamu abubuwan da suka fi ƙarfinmu ubangiji ka iyan mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام